أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولما أن هل كلام على بعض الآداب مع الأكابر yayin da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu an hal kalama ya kale magana ala ba'dil adabi abu hashashi ladubba ma al akabiri wanda yake ana yi wa manya manyan kutubai ko waliyai na wannan dariƙa na tijaniya to shari'a sai shehu ya haɗu fi ba'di adabil muridi cikin shashin ladubba na muridi ma nafsihi wanda ya kamata yayi wa kansa shine ko allati hiya adabuhu wanda ita ce ladubbansa ma'a rabbihi tare da ubangijinsa wa ma'a abna'i jinsihi shine ladubban da ya kamata ya yi tare da ‘ya'yan jinsinsa su ne ‘yan adam to a cikin wannan baitoci faƙala shehu yana cewa wa irragibta fi ziyadil iman fatubna suhan wardifan ha ihsan لا تبغضن مسلما لا تغضب إلا لهتك شرعة المهذب شو يتوى وإن رجبت يا كي مريد إذن كي قطعي تبدي هذه الإيمان أسكن قالوا إيماني in kana kwaɗayin imaninka ya ƙaru to farko abin da za ka yi fa tubka tuba nasuhan ai taubatan nasuhan tuba wacce take ta nasiha wanda aka yi ta da sharuɗanta guda uku mun san sharuɗan tuba a yi tun a ahalari ya gaya mana wa shuruɗin taubati annadamu alama fata mutum ya yi nadama abu sa abin da ya aikata a baya na zunubai ko wani ya tuna biyu shi ne ya yi niyya Allah ya uda ila zambin ba zai sake komawa ba zuwa ga wannan zunubin da ya tuba shi ma baki alai cikin abin da ya saura a gare shi min umrihi na rayuwarsa nan gaba niyyarsa a gaba ba zai ƙara aikata irin wannan zunubi ba to na uku shine wa an yatrukal ma'asiyata ya daina aikata saban da ya tuban fi sa'atiya a lokacin ta kare ce sai an jima kare ce sai gobe kare ce sai lokaci kaza in kana mutalabbisan biha ba in ya kasance yana cuɗanya da zunubin to sharaɗin da ya cika wannan tuba wato tuban da ta cika wannan sharuɗa guda uku ita ce ake ce masa taubatan nasuhu wanda Allah ce ya ayu allazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuhan tuban da aka yi ta da wannan sharuɗa guda uku wannan idan ya zama zunubi tsakaninka da ubangijinka ne ba haƙƙin ɗan adam a ciki amma in zunubi ya kasance ya shafi haƙƙi na ɗan adam to da farko ana neman raddul mazalimi ka fara mai da abin da ka zalunce shi ka maida masa haƙƙinsa kafin kai wancan sharuɗa guda uku kafin ka cewa Allah ka tuba to wannan shine shehu yake nufi da tuba a nan fa tub nasuhan yace ka tuba tuba ta nasiha sannan wardi fanha ka bibiye ta ihsanun da kyautatawa ka gane ai bayan ka tuba akan laifin da kai a baya to kuma kai kyakkyawan aiki a nan gaba ina fata an gane shine ma'anar ka tuba tuwa na nasiha kuma ka bi bayanta da ihsani sannan abai shi na gaba ce la tabgidanna musliman ya kai muridi kar ka yadda ka yi gaba da musulmi kar ka yadda ka ji a zuciyarka kana kin dan uwanka musulmi sannan kuma la ta gaba kar ka yi fushi in ya saba maka ko ya bata maka kar ka yi fushi illa face ne hatki fi shir'atul muhazzabi sai dai in a dalilin an keta shari'an nan ta manzon Allah almuhazzabi mai tsarkakakkiyar zuciya mai tsarkakakkiyar ɗabi'a shine ma'anar almuhazzab abinda aka tace aka tsarkake wato kar kai fushi dan kanka ko dan an taba ka ko dan wani abun duniya a za ka yi fushi ne in an saba wa Allah ina fata an gane kar kai fushi duk wani abun da zai same ka a rayuwar duniya ka yi ƙoƙari ka danne zuciyarka kar ka yi fushi kar ka nuna ƙiyayya ko gaba ga musulmi sai in ya keta alfarmar shari'a to shi ma za ka ƙi abin da ya yi ne ba shi za ka ƙi ba mai shari ya ce wa in ragibta idan kai kwaɗayi ai tsama'ata ayyuhal muridu ya kai muridi in kai kwaɗayi fi ziyadi nurin imani a cikin ƙaruwar hasken imani a zuciyarka bi sababi qiyamika bi waza'ifil ubudiyya a dalilin tsayin dakanka da kai da ayyuka na bautar Allah wa ma'rifati azamatir rububiyya da kuma sanin girman rububiyya ta ubangiji to fatub nasuhan da farko kai tuba tan ai fatawbatu wato kai tuba ta nasiha wanda muka bade ta da sharuɗanta fatawbatul awami kaga ita tuba ta gama garin mutane ammawa shine al-iqlau an zambi tubuwa ga balin wannan zulubin ka gane tubuwa shine denawa shine an yi turkal ma'asiyata wannan damu da kuma yin nadama alama fata abu abin da ya wuce a baya na zunubin da ya aikata waniyatu adamil auji da kuma niyyar rashin komawa shine waniyatu Allah ya uda ila zambin din shine niyatu adamil audi niyyar rashin komawarsa ga wannan zunubin da ya tuba kama la ya'udu dabanu labanu ila dar'i kamar yadda kasan nono ba zai taba komawa cikin hantsar da aka tatso shi ba to ya kudura yanda nono ba zai taba komawa cikin hantsa ba shi ma ba zai koma wannan zunubin da ya tuba ba ka san dai aka tatso nono ba zai taba yiwu a ce an mai da shi cikin hantsan nan ba ko a tatso hantsan saniya ko taguwa ko tinkiya ko akuya kuma a kallafa maka a ce dole sai ka mai da nonon nan inda ka tatso kaga ba zai taba koma ba ba yanda za ka yi ka mai da nonon nan cikin hantsa to haka nan ya zama niyyarka na tuban nan da ka yi ba za ka ƙara koma wannan zunubi da ka tuba ba kamar yadda ka san nono ba zai taɓa koma cikin hantsar da aka tatso shi ba wato batul khawat wannan tuba kenan na ammawa shine taubatul awami wato batul khawat ita ko tuba na keɓantattun bayan Allah wanda tuni sun tsallake wancan matsayi sun yi nesa da saƙon ma sun yi nesa da zunubin ka gane ai amma duk da haka bai hana su tuba ba irin nasu to tuba na keɓantattun bayan Allah taubatuka minka tuban da za ka yi wa kanka wancan tuba ne kai wa Allah ko saboda ka masa laifi to ko ba ka zunubi ka tuba minka daga gare ka ba daga ubangijinka ba ai min wujudikal wahami daga samuwarka alwahami da zuciyarka take kwatanta maka cewa kai akwai ka. Arifai suna cewa, "Iza ƙulta ma a zinabtu, to wujuduka zambu layu ƙasu bihi zambu." In ka ce, "Ai, ni ban taɓa yin laifi ba, ko ni ai ba na zunubi, ko ni mutumin kirki ne, ni ba ni da laifi tsakanina da Allah." to in ce ai kai kai din kana nan ba dai akwai ka ba kana numfashi to wujudu ka zambun samuwarka cewa akwai ka shi ma laifi ne babban laifi ne la yuqasu bihi zambu ba za a taba kiyasta wani zunubi da irin wannan zunubin naka ba ga Allah ga ka wannan ya zama shirka kenan to wannan shine babban laifi to ka tuba minka daga samuwar taka da kake ganin kai akwai ka ka yi fana'i ka narke ka zama ba kai babu alamarka wannan shine tuba na alkawasu keɓantattun bayan Allah amma kana ganin ai kai wani ne kai mai matsayi ne kai waliyi ne kai mai tsoron Allah ne to ba laifin da ya kai wannan inda Allah ya ce falatu zakku anfusakum ko to duk sanda zuciyarka take gaya maka wahami na cewa kai mutumin kirki ne kai baka laifi to wannan ba laifin da ya kai shi a wajen arifai to ka yi ƙoƙari ka cire wannan abin a ranka wannan shi ne tuba na keɓantattun bayan Allah Suma sannan shehu ya ce bayan ka yi taubatun nasuhu irda fanha ihsanun ka bibiye ta da kyautayi wa huwa abin da ake yi masa ihsani at-takhalluqu bi akhlaqil hamida tabi'antuwa da ɗabi'o'i alhamida abun godiya ɗabi'o'i na wanda suke kyawawa a addinance da ɗabi'o'i kyawawa a ɗabi'ance da ɗabi'o'i kyawawa a mu'amalance gaba ɗayansu ana kiransu ihsani ko kuma a'a ka biyo bayanta da ihsani shine ka yi ƙoƙari ka tsallaka ka kai maƙamul ihsani an ta abu da Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to wannan shine ƙarshen kaluwar izdiyadul imani wa tajannubil qabiha da kuma ne santar mummunan aiki bayan ka ɗabi'atu bil akhlaqil hamida to wa tajannib al qabiha ka ne sanci mummunar ɗabi'a wa huwa shi abin da ake masa ihsani ismun suna ne jami'un li jami'i abwabil haqa'iqi suna ne da yake tarowa ga baki ɗayan ƙofofi na hakikance hakikance wal muradu bihi huna ko kuma shine abin nufi anan ihsani ba wancan ihsani na maqamul ihsani ba ana nufin ɗabi'o'in da suka talo dukkan kyawawan ɗabi'o'i shi ake nufi anan da ihsani bi dalili qauli a dalilin fadin shehu radiyallahu anhu a baiti na gaba da yace la tudgibanna musliman kar ka yadda ka ki musulmi ko ka yi gaba da musulmi dalili ko li nahyi alaihi salatu wassalamu domin hannun sa manzo Allah alaihi salatu wassalamu an zalika ga yin gaba ko kiyayya da musulmi li qauli a fadin sa sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da yace la ta hasadu kar ku dinga yin hasada kar ku yi wa junan ku hasada wala ta ba gabu kar ku dinga yin gaba ka gane ya hana yin gaba da musulmi alhadisa har zuwa ƙarshen hadisi da yace wala ta ba gabu hadisi yace wala ta najashu ko wa kunu ibadallahi ikhwana almuslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yahqiruhu ko har zuwa ƙarshen hadisi to wa qala alayhi salatu wassalamu manzo alayhi salatu wassalamu yace man ahabba lillahi duk wanda yayi soyayya dan Allah wa abgaba lillahi yayi gaba dan Allah yaya ake soyayya dan Allah ka so mutum saboda masoyin Allah ne yana son Allah Allah yana son shi ya ake yin kiyayya dan Allah ka ƙi mutum saboda makiyin Allah ne yana ƙin Allah Allah yana ƙinsa saboda haka wajibi na kai musulmi ka ƙi shi saboda makiyin Allah ne to duk wanda yayi soyayya dan Allah yayi kiyayya dan Allah wa'ada yayi kyauta lillahi dan Allah ka gane ka bawo mutumin nan dan masoyin Allah ne wa mana lillahi mutumin da yayi hani dan Allah yayi rowa ya hana mutumin nan saboda mutumin nan makiyin Allah ne in ya bashi kamar ya taimaka masa ne ya je ya saba wa Allah to faqad istakmala al-iman mazala ta hakika wannan mutum ya cika imaninsa duk wanda ya cika wannan sharuɗa guda biyu a habba lillahi wa abgaba lillahi wa a'da lillahi wa mana'a lillahi wannan faqadis takmala al-iman hakika ya nemi cika imaninsa wannan yana daga makarimul akhlaqi da yace at-takhalluq bil akhlaqi al-hamida shine la tagazab karkai fushi kamar yanda yazo a hadisi ma'rufi sananne a wajen malamai mutumin nan da yazo wajen manzo Allah ya ce ya rasulullahi ausini yace ya manzo Allah kai mun wasiya fa qala manzo Allah sai masa la tagazab kar kar kai fishi faraddada miraran mutumin nan ya ta komo wa manzo Allah a maimace sai ya bari an samu kwanaki masu yawa kamar an manta sai ya sake dawo ya ce ya rasulullahi ausini shi ko manzo Allah bai manta ba sai ya ce masa la tagazab ya sake koma an samu tsawon lokaci ya sake dawowa ya ce ya rasulullahi ausini ya ce masa la tagazab kar kai fishi shi da so yake manzo Allah ya zauna ya ta masa nasiha ka yi kaza ka bar kaza kar ka yi kaza ba da kyau in ka yi kaza ga zunubinsa in ka aikata abu kaza kyakkyawa ga irin ladansa ga irin falalar da Allah zai baka in ka yi kaza shi haka da ya so sai manzo Allah ya takaita masa wasiyar a iya kalman nan guda ɗaya la ta gaba kar ka yi fushi li'annahu khaslatun zamima domin fushi ɗabi'a ce abin zargi kuma shaidaniya ɗabi'a ce asalinta daga shaidan shaidan ne yake zuwa ya hura zuciyar bawa idan an taba shi ko wani sababi ya faru kawai sai ji zuciyarsa ta cika da fushi to kasalatun zamima kuma shaidaniya ɗabi'a ce abin zargi wanda asalinta daga shaidan ne wa huwa ka gane abin da ake ce masa fushi shine sauranu damil kalbi tafarfasan gudan jinin nan na cikin zuciya wakiliyani da tafasarsa dai to wannan shaki sha masa fushi wa tarku haza to barin wannan ku a dabi'a ta dan adam a ce zuciyarsa in an taba shi ko an saba masa kanta hasala kanta tafarfasa wannan a ɗabi'a ta- ta ɗan adam laisa fi ɗau'il abdu baya daga cikin abin da bawa yake da iko a kai hausa ma sun ce zuciya ba ta da ƙashi ko to a ɗabi'a ta ɗan adam wannan ba mai yiwuwa ba ne a ce ya hana zuciyarsa yin fushi kwata-kwata wannan ba zai taɓa yiwuwa ba kowa da irin yayin da Allah ya halicci zuciyarsa to wa inna mal manhi ko al manhiyu anhu abinda ake hali a- a gare shi da aka ce karka yi fushi ba wancan tafarfasa zuciya in- in wani sababi ya faru a ce kwata-kwata zuciyarka kar ta yi fushi ba a tarkul amali bi muqtadil gabab barin aiki da abin da fushin yake hukuntawa in aka yi fushi sai me ba sai zagi ba sai bakar magana sai duka to wannan ne ake hana ka amma kai baka isa ka ce zuciyarka ba za ta tafasa ba tunda lamarin ba a hannunka yake ba ɗabi'a ce ta ɗan adam duk sanda aka masa ba daidai ba sai zuciyarsa ya ji ba daɗi to abin da ake nufi gare ka ka bar abin da fushin nan yake hukuntawa abin da yake biyo bayan fushin shi ake so ka danne zuciyarka ba wai kwata-kwata ka hana ta yi- yin fushin ba to fa yin bakilin insani yana kamata ga ɗan adam an yi jahida nafsahu ya yi ƙoƙari ya dinga yaƙar zuciyarsa sa'atar gababi a lokacin fushin duk lokacin da ya ji ta tafasa ta cika da fushi to ya yi ƙoƙari ya yaƙe ta har ya fi wato har sai ya fi ƙarfinta fa inna sa'atu balwa domin ya sani lokacin tafarfatar zuciyar nan na fushi sa'atu balwa lokaci ne na bala'i Ba- ba lokacin bala'i ga ɗan adam kamar lokacin fushi ina fata an gane to a lokacin ne ya- ya kamata ya ɗaura ɗamarar yaƙi da zuciyarsa domin lokacin fushi a lokaci ne na balwa bala'o'i wali ya hafaz yadahu wa lisanahu lalle ne ya yaƙi zuciyarsa ya tsare hannunsa da harshensa in fushi ya bujiro masa to ya kiyaye hannunsa kada ya kai duka Ah, wato kada kada ya kai laushi wa lisanahu ya kiyaye harshensa kada ya yi zagi kada ya yi bakar magana ka gane ai ya dau dabi'an nan dai da muka ambata a baya idfa billati hiya ahsan ya tunkuɗe wannan mummuna abin da aka masa da ɗabi'a wacce take mafi kyau shi ne abin da ake nema ba ya kai do- duka ba ba ya yi zagi ko ya faɗi bakar magana ba eh yau ya yi ƙoƙari ya riƙe hannun kuma ya riƙe harshen wani a fasiye da hu wa lisanahu ya kiyaye hannunsa da harshensa kada ya ce zai ɗau mataki don an fusata shi wani ya katimil gaiza ya haɗiye fushin duhu da iya kokarinsa ya yi iya matukar kokarinsa fushin nan ya haɗiye shi kare furta shi liƙauli alaihi salatu wassalamu dalilin faɗin manzo Allah alaihi salatu wassalamu a cikin hadisi ingantacce da yace man ka gama gaizan wa huwa yaqdiru ala infazihi mala'ahu Allahu amnan wa, wa imanan manzo Allah ce man ka gama gaizan duk wanda ya haɗiye fushi ya zama daga cikin walkazimin algaiza wal'afina anin nasu ko an fusata shi an bata masa an masa ba daidai ba ya fusata amma sai ya haɗe fushin kaga annan ba wai an ce kwata-kwata kar ya fushin ba a'a ya fusatan amma sai ya haɗe ya shanye bai ɗau mataki ba bai furta komai na ɓacin rai ba wa huwa ya ƙadiru ala infazi kuma yana da ikon da zai zartar da fushin ba wai tsoro yake in ya faɗa za a gwabje shi ba ka gane ai ba tsoro yake in ya rama abin da aka gaya masa za a harbe shi ba yana da ikon da zai zartar da fushin nan ya faɗa abin da ya ga dama ko- ko ya ɗau mataki da hannunsa amma sai ya haɗiye fushin to duk wanda ya yi wannan inji manzo Allah mala'ahu Allah Allah zai cika shi bi ma'ana zai cika zuciyarsa amnan da aminci wa imanan da kuma imani kaga falala ce mai mai girma kana da iko amma ka haɗiye to Allah zai cika zuciyarka da aminci wato zaka samu nutsuwa ba tsoro ba firgita ga kuma imani wa qala alaihi salatu wassalam manzo Allah alaihi salatu wassalamu ya ce man kaffa gababahu duk wanda ya kame fushinsa an fusata shi daidai ke da man ka zama gaizan din an fusata shi amma ya yayi kokari ya danna zuciyarsa ya kame fushin bai zartar da shi ba kaffa Allah ta'ala anhu azabahu Allah zai kame masa azabarsa sai yayi laifin da ya cancanci a sashi a wuta sai Allah ya ce to ni ma tunda ka haɗe fushi na yafe maka wannan zunubi ba zan azabtar da kai ba wa man khazana lisanahu duk mutumin da ya taskance harshensa bi ma'ana ya tsare harshensa ga balin fadar bakar magana satara Allah auratahu shi kuma Allah zai rufe masa tsiraicinsa ka gane yayi mutumin da ya tsare harshensa ko da an saba masa an masa ba daidai ba bai yi zagi ba bai yi bakar magana ba to Allah zai rufa masa asiri wa man itazara ila Allah duk wanda ya kawo uzurinsa zuwa ga Allah yayi wa Allah laifi yazo yayi nadama ya kawo uzurinsa ga ubangiji qabila Allah uzurahu Allah zai kalbi uzurinsa inji manzon Allah wa fil hadisi da ya zo cikin hadisi ko wato cikin hadisul qudsi manzon Allah yace inna Allah ta'ala yaqulu hakika Allah ta'ala yana cewa ibna adama ya kai dan adam uzkurni idza gabi ko idza gabibta ka tuna ni idan kai fushi idan aka bata maka aka saba maka aka fusata ka to ka tuna Allah wato ka tuna Allah ya ce kai hakuri ka canye wannan fushin ka zama wal kazimin al gaiza wal afina anin nas ka zama idfa billati hi ahsan shine ma'anar ka tuna Allah mhm azkuruka ni kuma zan tuna da kai idza gazubtu idan nayi fushi idan ka saba min ni ma nayi fushi ina nufin nayi maka azaba to zan tuna ka cewa ba ka taba yin hakuri akan fusata ka da aka yi a baya ni ma sai na janye wannan fushin nawa gare ka shine ma'anar azkuruka idza gazubtu ni ma zan tuna da kai idan nayi fushi da kai fala ahliku ka fi man halaka bazan halaka ka ba cikin waɗanda suka halaka a lokacin da aka yi wa Allah laifi aka tsokani Allah ya tashi halaka bayinsa saboda sun saba masa to kai Allah zai wale ka ba zai halaka ka ba cikin wanda zai halaka a dalilin me saboda ka haɗe fushi ka tuna girman Allah da aka saba maka ka haɗe wannan fushi wa qala alayhi salatu wassalam manzo alayhi salatu wassalam ya ce laysa shadidu bis sur'ati ashadidu mai tsananin ƙarfi laisa ji sur'ati bai kasance da yawan kaye ba ba mutumin da a filin kokowa zai zai dinga daga ƙarfi yana damɓarawa da ƙasa wannan ba shine mai ƙarfi ba a wajen Allah walakin shadidu sai dai mutum mai ƙarfi a wajen Allah shine allazi yamliku nafsahu inda al-ghadabi wanda yake mallakar zuciyarsa a lokacin da ya fushi lokacin da aka bata masa aka fusata shi ya mallaki zuciyar ya yaƙe ta ya hana ta furta komai ya hana ta ɗaukar mataki alhali yana da ikon da zai ɗau mataki ya rama to wannan shine mai ƙarfi in ji manzon Allah wanda ya fi ƙarfin zuciyarsa lokacin da ta yi fushi shine mai ƙarfi a wajen Allah da manzansa wa idza kunta za sultani to sai ma sai maka kai kuma muridi in ka zama kana da iko to fa min adabika yana daga ladabinka da zaka yi an tasbuta ka tabbata ka nutsu wala ta'adal karka yi gaggawa dan an saba maka bil intiqami da daukan mataki ka gane ai dai intiqami shine azabtarwa min aduwin ga abokin gaba da ya fusata ka in kai sarki ne dan talanka ka yayi maka kuskure to karka ce a kai shi gidan yari karka ce a masa bulala inda kai ya taba ba dokar Allah ya keta ba amma ya keta doka da ta waje ba a tsawata masa ko a masa gargadi a masa ta'aziri bulala ko a kai shi fursuna ko a yanke masa hannu ko a masa haddi wannan dole ne ka zartar da wannan haddi amma in kai ya saba wa dokar ka ya saba ba dokar Allah ba kana da iko to ka yi haƙuri ka yafe masa in kuma kai mutum ne haka talaka dan uwanka ya saba maka kana da ikon da zaka rama ba karfin ka yafi ba to ana nema ka samu nutsuwa ka danna zuciyarka wala ta ajal kar ka yi gaggawa bil intiqami da daukan mataki min aduwin daga wannan abokin gaba da ya saba maka fa inna yadan lahi fawqa yadika ka sani hannun Allah fa hannun Allah na iko fawqa yadika yana sama da hannunka yana sama da kalfin naka da kake da ikon ramawa wa sultanahu ka sani ikon da Allah yake da shi qahirun mai rinjaye ne da sultanika ga ikon naka saboda haka Allah ne kuma yake ka yi haƙuri ka shanye fushin kar ka rama abin da aka yi maka to in ka ce sai ka rama ba to kai ma kana yi wa Allah laifi in ya tashi kawa ka kai ma ba za ka ji daɗi ba to saboda haka ka sani yadullahi fauqan yadika wa sultanuhu qahirun li sultanika ikon da Allah yake da shi ya linjayi ikon da kake da shi wal ghadabu kulluhu haramun to a dunkule fushi gaba ɗayansa zartar da shi haramun inda kai aka taba ka zartar da fushin nan dan an fusata ka ka dau mataki ka sai sai kalama wannan haramun amma fa abun ahlullahi ake magana ka gane ai yawa a waccan ka'ida tana nan ta in an yi maka wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wannan tana aiki ga wanda ba su da hakuri yawa in an taba ku in kuka kasa hucewa kuka ce sai kun rama to ku yi daidai da yanda aka yi muku to amma malam ya gaya mana a baya ba ka da ma'auni da za ka auna daidai yanda aka yi maka din za ka iya zartawa kuma ciko ya biyo gyartai kaga da ka haƙulan da ya shi to nan yana maka magana ne a hanyar ahalullahi su a wajen arifai sufaye fushi kwata-kwata haramun zartar da shi da ramo ko ko ramuwar daidai baltana ramuwar gayya wannan duka haramun ne illa li hatiki fitri shir'atin nabi sai dai a dalilin an keta suturan nan ta shari'ar annabi almuhazzab mai tsarkakekkiyar ɗabi'a wato sai dai an saba wa Allah da manzansa ai abin nufi anil akhlaqi zamima ko shi manzo Allah nan wannan wato na'ati ne almuhazzabi din na'ati ne na annabi annabi annabin nan almuhazzabi mai tsarkakekkiyar ɗabi'a ai almuhazzabi abin tsarkakewa anil akhlaqi zamima ga ɗabi'o'i abin zargi almuttasifi wanda ya sufantu bisifatil aliya da sifofi maɗaukaka wal akhlaqi saniya da ɗabi'o'i masu haske allati madahahu alaiha rabbul bariya ɗabi'ar da har ubangijin talikai ya yabe shi a kanta aga ne Allah yana cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle cewa kai ya rasulullahi kana kan wasu ɗabi'o'i masu girma shine almuhazzabi din mai tatacciyar ɗabi'a kamar da shehu ibrahim adiwani wani baiti yana cewa laqad shahida Allahu al-azim bi annahu azimun li khairi al-khalqi kulqul muhazzab kaga ya fitar da wannan sunan na al-muhazzab yace laqad shahida Allahu al-azim wallahi Allah mai girma yayi shaida ka gane laqad shahida Allahu al-azim bi annahu cewa shi manzon Allah ko shi lamarin yanda yake kulkul ɗabi'a muhazzabin tsarkakekkiya ka gane yayi azimun mai girma ta tabbata da kai da kal'i ga fiyayyen halitta har a diwani shehu ya faɗi wannan laƙar shahidallahu al'azimu bi annahu azimun li kai da kal'i kulkul muhazzabu to saboda haka ka ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'a ta manzan Allah to kar ka nuna fushinka kar ka zartar da fushinka don an fusata ka sai dai in an keta suturan nan ta shari'ar annabi shine shari'ar Allah wanda shi annabi ne almuhazzabi an al-akhlaqi zamima almuttasib bi sifatil aliyya wal akhlaqi saniya allati madahu alaiha rabbul bariya wanda ubangijin talikai yayi yabo gare shi alaiha akan wannan kyawawan dabi'o'i nasa والحمد لله ثم أمرك بقى رضي الله عنه كي تتعرض لنفحات ربك حتى والحمد لله